أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تحسب أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau ba tashi yau litinin bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan zawiya a wannan gari namu na kafanta Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙa da ya mana jagoranci kan abin da rami karatu a kai za mu tashi sabon babi cikin bulugul marami hadisi na ɗari biyu da saba'in da tara a nawa babu sifati sala wannan babun zai siffanta mana yadda siffa na sallah take amma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko a babun yana farawa da kamar haka ana bi hurera radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga Abu Huraira idan Allah ya kara tabbata a gare shi yake cewa annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qumta ila salati yayin da ka zo za ka yi sallah kai ne sauraron mu ba da wudu'a to kai alula da kyau shine ka isar da alula ma'ana kai alula da kyau kamar alulan garin gwamna sun masar bilal kiblata sannan ka fuskanci alkibla fa kasir sannan sai kai kafara sun makra ma da yassara ma ka min alqur'ani sannan ka karanta abin da ya sauwaka a gare ka na daga alkur'ani sun marka sannan sai kai ruku hatta tasma inna raki'an har sai ka daidaitu a cikin ruku ko ba gani ba sun marfa sannan ka dago kanka daga ruku hatta ta tafi da qa'iman har sai ka daidaitu a tsaye ba daga dagowanka daga ruku kuma ka sujira ba sai ka tsaya kasusuwan da sun koma sannan za ka je ne tsakshin sun masjud sannan sai ka yi sujjada hatta ta kuma inna sajidan har sai ka natsu ka daidaitu a cikin sujjada din sun marfa sannan ka ɗago daga sujjadan hatta ta kuma inna jalisan har sai ka natsu ka tabbatu a zaune sun masjud sannan sai ka yi sujjada ta biyu kenan hatta ta kuma inna sajidan har sai ka natsu ka tabbatu aha a cikin sujjada din sun mafar zalika sannan ka aikata haka fi salatika kulli a cikin dukkanin sallarka akai da wasaba wa lafz al-bukhari wa ibn majah bi sanadin hatta tasma'i alama zanyi muslim hatta tasma'inna qa'iman har sai ka ne su a tsaye to kaga a wannan hadisin kaga inda aka ce daura hannu akan hannu kaga babu ko wannan shi ma yana daga cikin hadisan da su malamai masu yin sablu shi kama hujja da shi cewa sifin wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta babu inda aka ce sai ka daura hannun daman ka akan nahu wanda yana cewa wannan daura hannun daman akan nahu ba dole bane ko domin da dole ne ba inda za a yi manzon Allah ya tsallake shi ana gane da abin yake ko da ko nafasin bai fito karara ba to manzon Allah ya sake hannunsa ba kuma dai a hadisin labazi bai zo karara ba manzon Allah ya daura hannunsa ba a dai wannan ruwayar wanda yake ruwaya da farko an gane wannan to mu je gaba amma da sai mafi shahara shine hadisan da suka zo akan kabul kabul sun fi yawa da inganci akan wanda suka zo akan sadul din domin da wuya ka samu lafazi karara wanda yake manzon Allah ya yi sadul din sai da irin wayannan cewa manzon Allah ya nuna yadda za a yi sallah amma da aka nuna yadda za a yi sallah sai ba nuna a daura hannu akan wannan ba an gane ba mu zo hadisi na gaba hadisi salatul musi ko musi salati yace mai muna da sallarsa za mu zo shi ma za ga babu inda aka ce a kama hannu din an gana wannan ba ina cewa kama hannu ba sunna bane a kiyaye magana nan cewa wayanda suke sake hannun suke yin sadu yana daga cikin hadisan da suka ba wuce da shi anan cewa a wannan hadisin dai za mu kara komawa ba to za ga babu inda aka ce a kama hannun a cikin hadisin ko mun karanta babu ko to yana daga cikin hadisan mu je gaba ko ba ta mun koma ba wa mithluhu Allah an samo irin wannan hadisin sai hadisin rifa'a bin rafi an inda ahmad ko ibn maja yace hatta tasma inna qa'iman har sai kare da to a tsaye wal Ahmad a ruwayan Imam Ahmad faqim sulbaka hatta tarja al-imam aka ce ka dago wannan final court ɗinka da ake ganin da Hausa ka tillaka ka tillaka ne ko ba laka ba ka tillakanka har sai ya tabbata tukunna ka san shi ne yake lankwashewa haka kashin bayan nan ko ka tillaka din shi ne yake lankwashe haka ne har sai ya dawo daidai ya daidaitu sannan za ka yi take din next action sannan za ka ƙara aikata wani abu ba zai yi ko daga ɗagowa na ga zan Allahu liman hamidahu wallah a'a kashin ya koma bai koma ba shine wannan wani yake magana wal amad bakin sulbaka ka tsayar da wannan sulb naka hatta tarji al izahu har sai ka fito wannan koma malam yace walin nisa'i ko walin nasai da ana ya halatta zaka iya cewa ko dai ka ce walin nisa'i ko ka ce walin nasai duka ya halatta ana ana, ana karantawa haka walin nisa'i wa abi dawuda min hadith rifa'a bin rabi irin wancan kenan innaha lan tatimmu salatu ahadukum lalle sallar ɗaya daga cikin ku ba za ta shiga ba hatta ya zibul wudu'a har sai ya isar da alula da kyau ma'ana ya alula da kyau kama amarahu Allah kamar yadda Allah ya ce ayi summa yukabbira summa yukabbira Allah ta'ala sannan ya ma Allah kabbara wa yahmadahu ya yabi Allah wa yusna alayhi wa yahmadu Allah ya gode wa Allah wa yusna alayhi ya yabi Allah din wa fiha a cikin wannan ruwayen ne a bani bismillah wa fiha a wannan ruwayen ne fa in kana ma kan qur'anu fakra idan ya zama zuwa tare da kai akwai qur'ani aka ce ka karanta an gani ko fakra wa illa in babu ko hada ka komai ba cikin alqur'ani fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu sai ka sai ka ba ka gode wa Allah ka girmama shi kai kuma la kai aidala a ciki mana ni ne ban iya komai ba a cikin qur'ani yanzu ga su ba zan yi sallah tunda yayi ba an yaje mun ne ban yi karatu ba ya ne mun ba to ya zan yi yanzu ban iya ba aka ce yanda zan yi shi ne nayi kabbara Allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sai ruku ni na fara bugara karantawa fa in kana ma kal qur'an in tare da kai akwai alqur'ani ka iya karanta alqur'ani faqra to ka karanta wa illa in ko tare da kai babu alqur'anin baka iya ba fahmadillah to kai ta gode wa Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa kabbiru kai ta kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa hallilu kai ta cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ko ba wani gani ba saboda aka tarbi nan naka sai ka ɗauko shi zikirin juma'a kuma kai kai mu ci gaba wala bi dawuda arwayan abu dawuda sun makara bi ummil qur'an aka ce aka karanta alqur'an karanta fatiha ne wa bima sha Allah da wanda Allah ya sauke maka ka iya na alqur'ani ai zai zama to damuwa a cikin musulmi bai iya karanta fatiha ba sai zama damuwa amma duk mun haddace wakan bammali da alkeli da wani sanadiyon waye sauran lili ne ko miliyan lili lili kace arba ko wani lili a ka kai ma ne ka mai da waye wani ne lili ka gani to duka kuskure ne a cikin musulmi ji ya haddace wayannan amma ya kasa haddace fadiya yan hausawa ne sun haddace dan kwairo dan anace wane ne ma shata da wa ado bara a abin ado gwanja ka ji kuma wani ado bara duk da su ce ne a yadda goma ba nan ma a iya diski wannan gwanja ba da shi to ka kuskure mutum ya haddace wani san ya kasa haddace wani abu a cikin alƙur'anin Allah madauki wani ibn hibban a cikin ruwan ibn hibban shi kuma summa bima shika sannan da abin da ka dama da ka karanta fatiha to abin da ka dama a cikin qur'ani ko za ka dauko kawai in ka dama ka dauko bakara in ka ga dama ka ɗauko yin naɗe na da ina kai sai wanda ka an gane wannan mu je gaba ko mu tsaya nan to mu tsaya nan Allahumma amfana bihi za mu koma farko babu sifatu sala to ka sa ido sosai da gani ko za a ci a kama mu babu sifatu sala wannan babi zai mana karatu akan siffar sallah ta annabi Muhammad ana biyu mu ne na ta radiyallahu ta'ala anhu an karɓo daga abu huraira idan Allah ya ƙara tabbata a gare shi yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wa sallama kan lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan kumta ila salati yayin da ka zo za ka yi sallah fazilul wudu'a kai alunan nan da kyau kyau da alunan nan sun masar dillin gidata sannan ka fuskanci alƙibla fa kabbir kai kabbara sun makra ma da ya sarama ta min alquran sannan ka karanta abin da ya sawwaka da gare ka na alqur'ani an ce a kama hannu kaga ai ya kamata ana cewa kai kabbara sai ka kama hannu to wanda ya nuna maka cewa ba dole bane kamawa ana gani ko ثم كبر sannan kai kabbara ثم اقرا ما تيسر ما من القران sannan karanta abin da ya sauka a gare ka na da alqur'ani sun marka sannan kai ruku'u hatta tatma inna raki'an har sai ka daidaitu a cikin masu zuwa da a kai ba haka bane a ko ko haka ne haka ne to Allah ya kiyaye sun marka sannan kai ruku'u hatta tatma inna raki'an har sai ka daidaitu a cikin masu ruku'u ne a cikin masu zaki bane an lura ba fa da kai ake ba yawwa ka dan sanar din ma ba ba da kai ake ba sun marfa sannan ka dago kanka daga ruku hatta ta aha hatta ta dalla qaliman har sai ka daire to a kai sun masjud sannan sai kai sujada an gani ko hatta sun masjud hatta bin mai nasajan sannan sai kai sujada har sai ka daire to a cikin sujada sun marfa sannan ka dago kanka daga sujada hatta ta mai inda jalisan har sai ka daire to a zaune sun masjud sannan sai kai sujada hatta tatma'inna sajidan har sai ka tabbatu a sujada din sun ma fa'al zalika sannan sai ka aikata haka fi salatika kulliya a cikin dukkanin sallanka wa a firwa imam muslim hatta tatma'inna qa'iman har sai ka daidaitu a tsaye a firwayan rifa'a bin rafi shi kuma cewa hatta tatma'inna qa'iman irin ne na imamu muslim ne a ruwayan imamu ahmad fajin sulbaka ka tsayar da wannan kashin nan naka na lakka ma'ana spinal cord kenan ko hatta ta kuma inna hatta ta rija al-izam har sai kasusuwan sun dawo daidai yadda suke wala nisa'i a ruwayan imamun nisa'i ko imamun nasa'i wa abu dawuda wa abi dawuda da abi dawuda min hadisi rifa bin rafi' shi kuma cewa innaha lan tatimma salatu ahadukum cewa ku sani lalle sallan kai daga cikin ku ba za ta taba cika ba hatta yuzbila alwudu'a har sai yayi alula daidai daidai ko ina da ko ina ya samu ruwa inda aka ce a wawanke a wawanke kama amana wallahu ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarni thumma yukabbiru Allah ta'ala sannan wa Allah kabbara wa yahmadu wa yahmaduhu ya kuma gode wa Allah wa yusni alayhi sannan ya yabi Allah wa fiha a cikin wannan ruwaya ne ake cewa fa in kana maka qur'anun faqra idan a tare da kai za iya karatun alkur'ani ka karanta abin da ka iya wa illa in baka iya ba kamar ni ne fa ahmadillah to sai ka gode wa Allah wa kabbir ka maka kabbara wa hallil kai haylala kai ce la ilaha illa ma'ana tunda ban iya karatun qur'ani ba in dai kabbara din kabbaran harama sai daga cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كيف أنا ركوعكم ولا أجد كذا ما تيجي تشربون كذا كذا سكوما لو كابو ولا أجد أودا ثم قرأ أم القرآن أرواي أبو داود كوا كذا نسي كذا يا فاتحة فاتحة أم القرآن وبما شاء الله ده عند الله ya sauwake maka wani ibn hibban arwayi ibn hibban sun mabi ma shi sannan da abin da kaza ka ga dama a cikin surorin alkur'ani da ayoyin alkur'ani Allahumma amfana bihi ina akwai mai tambaya daya biyu in babu za mu je darasi na gaba wa alaikum assalam wa rahmatullah har sai ya yi arura kamar yadda Allah ya umarce shi. Ya mana, a wanke ba a shafa ba, ya kake arura. A'a, ai tambaya ɗaya an sa ɗaya, wani a hasa mutane su danka. Wankewa ko shafawa? To shi ake ne. ka wanke sosai suna wankewa ka ɗauka gaban fitsari ne ya zubai ka ya tabe ka a wurin ya za ka wanke eh ai kai zai shafawa kawai kake wankewa kake haka yau wato ka ga yadda kake kakan yadda kake wankewa to shi ne aka ce kamar yadda Allah ya umarni a wanke ba a shafa ba ko a wanke ba mu je darasi na gaba ba za mu an sama ba baka zauna a wurin ka ba mu je darasi na gaba ku tashi mu shi sira sai ka rika zuwa da wuri a wani wanda za mu rika duk wanda muka ce ba wurin shi ya tsallake mu ma tsallake shi za mu rika yi kakka ba tsare anguwa mana a kakka ba haka a da anguwa da wayannan yaran su jirgi suna son su rika masa maka eh to kuma da wannan dan wannan da wannan dan wannan ya suna neman albarka suka ji to a rika samun albarka ne unguwa tunda sun ce dai suna neman albarka darasi na nawa za mu tashi حضرات الثامن والعشرون درسي نا عشرين دتكوز كوبا غنيبا darasi na ashirin da takwas hawadi event abubuwan da suka faru a wannan shekaru da muke karatu a kai ahadat yawma fatih khaybara yahudiyatun qura'atin masmumatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na daya malam yace a wannan shekarun ne da muke karatu a kansu daga shekara ta daya zuwa shekara takwas a yi muka tsaya ko ko ba na takwas ba ne ko na nawa ne sabi'a a shekara na a shekara na bakwai ne kaga muna shekara na bakwai malam yace a cikin wayannan shekarun ne da muke karatu a kai musamman shekara ta bakwai din nan wata ba yahudiya ta zama ma ce ba ta kawo kyauta na katare na akuya amma kataran akuyan akwai guba a ciki shi ne wata kawo halaya kuma to wannan ya nuna maka mutane da yawa za su iya baka kyautan abu alhali wannan abin da suka baka kyautan shi akwai mugun abu a tattare da shi kusan wannan kusan wannan akwai wani mutum wanda ya je wurin wani taro ne wanda yake da alaka da addini haida ko sauka ko kuma walima ko maulidi na manta da yake daga cikin su haka abincin da aka ba shi a wannan wurin ne aka samu guba shi ne makasudin mutuwar shi wannan kuku ne da me yasa ga ta abin da aka wa manzo Allah to ba kowa bane zai baka abu kana jin daɗi wani son ka ake a wani abun ana baka ne dan a kashe ka wani abun ana baka ne dan a halaka ka wani abun ana baka ne dan a naka ka kawai sai dai kai ta addu'a Allah ya tsare Allah ya kare ka dai ga Allah ba mace ba ma bar magana ce ya ya faru fa akaza minha mulugatan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi wannan kyautan wannan naman ka tare da na ruwa ko ka ba shi mazala sallallahu alaihi wa sallama sai aka nemo wanda da sai a wurin mazala sallallahu alaihi wa sallama bai shige daki da naman ba an gani ko darasi kuma kalubale gare mu kada ka zo ka zama wani babban malami a kawo maka kyautan naman kawai ka shige da kai sai matanka a'a mazala bai haka mazala sallallahu alaihi wa sallama sai ya sa aka raba wannan naman a cikin waɗanda aka yi yankan mu waɗanda suke nan tare da shi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kada min ha bude gatan sai manzon Allah ya tsoka tsoka guda ɗaya sai ya ci ko ya gasa daga cikin wannan kataran an gani ko sun malaka ba sai ya tokar da wannan naman ba da an ulima annaha masmumatu bayan an sanar da shi cewa wannan naman yana ɗauke da guba ne waye ya sanar da shi naman ne da kanka ta ce ya rasulullah kakkaci ni akwai guba a tare da ni shine manzon Allah ya tubar ba mutum sai an sai ana wani tambaya da gaske ne ko ba da gaske bane an gama na ma na magana ne baya magana sai a hannun manzon Allah in kuma kana ganin nama yana magana ne ka je wurin mai zire yau mana ba ba haka bane to kawai yana faɗa cewa ya ce wa manzana sallallahu alaihi wasallam a tattare da ni akwai guba manzana sai tofar da wannan wanda ya gasa din ko wannan wanda ya fara taunawa manzana sai tofar da shi to ka san akwai sahabi cikin su akwai wani sahabi guda ɗaya ya ci nan take shi kuma ya mutu shi na ka ce maka wa kala min ha sahabiyun fa mata li waqtihi yana cin shi kuma ya mutu fa hadama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam sai sa aka yi masa kaho wa talaba al mar'atu allati fa'alat hadhihi al fa'ala manzala ya ce a nemo wannan matan ta kawo wannan kyautan da ta sa mana guba a ciki a nemo ta yas'aluha an sababi zalika kai wanda manzon Allah ba wanda zai wannan ba wai duka za a mata ba menene dalilin da ke ko ya sa kika sa mana guba kika kawo min guba a cikin nama haka aka tambaye aka kawo da malam ga ka haɓai kowa yana jira kawai a ce a cin da wuyan mai ya kawai amma yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya tabbaya menene dalili sai kuma sai amma da dama zai ce kuntu in kana nabiyan falan yadurru falan yadurru wa in kana kazzaban arahana Allah minhu sai na yi haka ne ina sane cewa na sa guba da niyyar cewa idan kai annabin Allah ne da gaske guban nan ba zai taɓa cutar da kai ba idan kuma kai annabin ƙarya ne to shi kenan Allah ya hutar da mu da zawon da kake yi shi kenan manzon sallallahu alaihi wasallama fa'afa anha sai mazala ya ce to tunda dama wannan shine musabbabi je an yaje ni gashi na tuka kuma ba mutu ana gani ko gashi na tuka mutu amma ko sun waya da aka ce an ce sai ta biya diyan wannan mutumin sahabin nan da shi ya ce mutu wasu wasu daga cikin ruwaye suna faɗa cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin jinyan wafatin nan ya ce yana jin wannan tasirin wannan guban yana yunkuri yana tasowa Allah ya tsare mu Allah ya kare bada fati khaybara bayan an ci khaybara da yaki an bude garin khaybara ya dawo karkashin kulawar musulunci da zawwaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kara zama ango da wace da safiya binta huyayyi da safiya na na safiya binta huyayyi وقد أسلمت أمينه متى مسلمين kaga kenan idan mutum yana da dama ya kara angon cewa sai angon shi ba mutum ya zai da mata ɗaya kamar mutum da mashin ba Allah da mu da yake a yayare yau karatun yayare a to ne daga cikin ya kara angon cewa ne yasa muke gaya wa masu mata daidai su ji tsoron Allah su ma su kara baba ya kai inda halin kari dama ai baban mutum bai da hali zai ka zuwa kuma Allah ya buɗa ya kara amma ba zai yi a ta barin mata haka ba mazaje ba sun yi yawa kaji ko sun yi yawa kuma an ce kowa ya aure hudu ne a ko ja aya ne baba in ja aya ne ko ba sai na ja ba to shi ke in mutum kuma bai da ayan bane musan matsayin shi da mu to kuje to amma ba mutum ya tabbatar zai iya rikewa kuma yawwa shi kuma da mamman sani yawwa wani ha alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yayi hani wa huwa bi khaybara a wannan gari na khaybara ko a wannan yaki na khaybara an nikahil mut'ati daga auren mutu'a shi auren mutu'a shi ne auren wani lokaci kayyadajje misali sai mutum ya kamar yadda yadda na zo garin nan sai in ce to zan yi aure amma auren wata shida kawai wata shi na yi shi ke zan saki matan auren ya kare ko ma na ce na saka ko ban saka ba wansu wata shida ya yi auren ya mutu wannan shi ne auren mutu'a ko kuma in ce to zan yi aure amma na awa ashirin da hudu ita kuma matan sai da yadda awa ashirin da hudu shi ke wannan shi ne mutuwa ko na sati ɗaya aure ne da wani ƙayyadajjen lokaci cewa lokacin na yi shi kenan contract ya tsare to shari'a musulunci manzon Allah a wannan shekarar ya hana amma yan shi'a da yawa suna yi har yanzu ba su har yanzu ko to ka gani yan shi'a suna yi Allah ya yabe mana su a wurin su shine wannan hadisin na mut'alim ba shayi shi ba lalle a yakin haibara an hana amma an zo an ƙara halattawa su haka suka tafi a kai kan fahimtar lalle an hana da farko suka ce daga baya kuma an zo an ƙara an ƙara halattawa aka hana a ƙara halattawa to daga nan ba ƙara ba ƙara haramtawa su a fahimtar su ke amma maza ba ta da suna sun taba kan cewa a'a an haramta an gani ko a wannan shekara aka hana mene auren mutu'a saboda hadarin ba da ke cikin auren mutu'a ne aka hana aka hana yanzu misali mutum ya zo nan garin ya auri mace na sati daya shi kenan ya gama abin da zai na sati daya garin nan ya tafi ya bar wannan yarinyar da ciki wa zai lura da yaran ka gani wa ya san shi ma dama ya zo hucewa ne yayi direban tirela ne motar ta lalace ta ce gyarawa in ne bari a bari a wurin sati da to yanzu ya tuka tirelan ya tafi ya bar yarinyar mutane da ciki wa zai lura da ce in yaron nan ya taso ya tambaya ina baban shi sai a ce yaya ka gani wani ne suna daga cikin damuwa kuma za a yi ta haifan yara ba iyaye za a yi ta haifan tunda wannan ya zo ya aure da sati ɗaya bayan ya wuce wannan ma ya zo ya aure da sati ɗaya shi ma ya wuce a sati ɗaya dai ciki ba zai bayyana ba ko zai bayyana ba zai bayyana ba wannan ya aure sati da yayi lalata yayi lalata ko ya za ya kwanta da ita bayan sati da aure ya kare wancan ya zo shi ma ya ganta yadda masu ma gumba da shi ma ya kara aura shi ma sati da ya wuce auren ya mutu wancan ma ya kara lallabowa to na waye ce akwai damu saboda haka ka gani to ballan na masu yin auren awa ashirin da hudu na rana ɗaya sai ya zo wucewa ne su yan kwallo ne daga nan za su je makurɗi dan alhaji ko wuce da wurin sun zo wucewa daga za su je makurɗi sai su tsaya a makurɗi ya nufi da wani abu a nan da duk da za a kwana ba ya aure na awa ashirin da hudu a wuce ko yaya nan dan ya za a gano shi ba akwai dai damuwa da yawa wanda tun daga shari'a musulunci ta hana to akwai dalilin da yasa wannan kuma yana daga cikin dalilan da yasa matasa da yawa suka shiga shi'a saboda shi'a sun halatta wannan yasa kawai mutum yana ganin ga abin da zai ji awa ashirin da hudu ya yi aure awa ashirin da hudu auren ya tsari shi kenan sai ya ji in dai yarinyar kawai ta yadda ko babanta bai yadda ba shi kenan ba su dan Allah ka lahada da abubuwan nan ko baba bai yadda ba ko in dai ta yadda shi ke nan ba shi ga mutane da yawa suna shiga ba ko sai kawai saurayi ne ne tare ita ko shi ke nan Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana to tun da kaga musulunci ya hana da akwai abin da musulunci ya hanga kai ma dai daga nan yanzu na yi imani idan ka ya buɗe ko ko da kai za ka yi ba za ka yi da yarinyar ka ba ba sani ba karatun ya isa yanzu ko ko da kai za ka yi auren mutu'an to kuma kai ba za ka yi da da yarinyar ka ba saboda ka san hadarin balantana ma ba ma fata sai daga cikin ya je ya fada kansa cikin wannan abun Allah ya tsare Allah ya kare wa ila ruju'aha an haramta wa huwa bi khaybara an nikahil mut'a aka hana auren mutu'a wa an akil luhumul umr al ahliyati aka kuma ana cin naman jakin gida a wannan shekarar ne aka hana duk da wasu malamai suka ce wannan a jakin gidan nan da ake magana suka ce wai ana magana kan zebra ne zebra akwai wani kamar doki haka ko yana da wani layi layi fari da baki zebra to wasu suka ce wai shi ake nufi to amma mu dai abin da aka karantar da ku shine wannan jaki na gidan ne aka hana cin naman shi kuma haka kaga mutanen mu da shi ne tunda mun san shi ya hana to وحين رجوعه صلى الله عليه وسلم من خيبر رجع مهاجرون مهاجر الحبشة أو لوكشن da yake dawowa daga Haibara shine wanda suka hijira zuwa Habasha su ma suka dawo ma Ja'far bin Abi Talib tare da Ja'far dan Abi Talib wa Abu Musa al-Ash'ari da Abu Musa al-Ash'ari wa qaumuhu da jama'arsa ba da an kawo mu ashara sinina bayan sun zauna tsawon shekara goma a wannan gari وفي هذا العام أو أن شكرني أسلم ثلاثة من قوار جيوش قريش وسجاغوروري kwamandoji daga cikin rundunan Qurayshawa gaggada gaggada da ake ji da su suka musulunta wa hum sune na daya Khalid bin Walid Khalid dan Walid kagan kagan Allah ya yi ko shi yasa duk kiyayen da kaga mutum yana yi maka kar ka tsane shi gaba daya wata rana Allah zai yi shi yadda shi ya zama masoyin ka yanzu wannan Khalid din inda za ku bi tarihi ku ga irin birnin da yawa musulunci ta dalilin shi an kashe musulmai da tarewa shi ma ya kakkashe musulmai amma dare ɗaya Allah ya shirye shi yanzu ga shi ya biya musulunta komanda ba kamar yanzu kawai sai a ce shugaban kasan abu da koya musu da ya ci bulisku ina abu ne ba duk abin da ya aikata a bayan nan duk an yafe mai ko banda musulunci ba abin da ke da wannan ya kashe maka baba ya kashe maka yaya ya kashe maka kannai amma saboda yana cewa ya yi da Allah ne ya kashe duk wannan abin da ya faru a baya duk an yafe mai yanzu ma ya ma koma kamar yau baban shi ya yi shi ko ba ma ya yi wa eh to da zai ba ba ko da da sai ka ce mu tare da yayi wa ko malam ba ko dai wannan shi ma ba da gaske yake wani ba da yana kunyar su malam Mahmuda ka gani ko wa amru bil da Amr bin Auf shi ma a wannan shekarar ya musulunta. Wa Usman bin Abi Talha da Usman ɗan Abi Talha su ma duka a wannan shekarar suka musulunta manyan manyan rinjinoni ko komandoji a cikin rinjinan maciya musulunci a da. Duka suka zo suka ce mun musulunta. Sai ne. An gani ko? Wa fi hadal a wannan shekarar ne har ila yau. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية مثلا الله صلى الله عليه وسلم زي جوابا أين هو مجيب لا مطيع نم لا مطيع نبيا اللهم انفعنا به rikewan a iyan kuma shine mafi muhimmanci za mu tsaya nan za mu je darasi na gaba lokaci ya fara tafiya kan din ma yayi ko muna da awar tafiya to a gaba za mu yi a wani tafiyan ko bari gobe a hada a hada gobe Allah ya kai Allahumma amfana bihi to shi ke na ba arma kuma akwai mai tambaya ɗaya biyu sai mu ansa in babu za mu haƙura na'am baba eh ana biyan sadakin shi a waye ita amarya ko iyayen amarya za ka ba komai da komai ta za ka ba ba ruwan ba ba ruwan ba ba ruwan ba ba ba ma zai sani ba yi zai yi yawa ban ana tarawa ya zuwa zai yi wuya zai yi wuya ba ba Allah ya tsari shi Allah ya kare mu je wa alaikum salam amma in akwai wani wanda ya san cewa auren mutuwa ana taruwa a addu'a zai yi na na ga wasu gaban hankalin su ya yi ba in akwai wanda ya sani cewa ana taruwa dan ina faɗa cewa an taruwa ba a taruwa ga hankalin wasu bai daɗi ba abu koyi ake yi ba abu koyi ake yi an gane wannan Allah ya ce mana to mu je to duk da malam Abdulaziz ya shigo kun suka san wannan hadisin amma mu ba mu gan shi ni har yanzu ban ga wannan hadisin sai zai ya zama cewa sun yi kiwon magabata cewa idan talauci ya maka yawa ka kara aure zai yi cikin kiwon magabata ba kada sai idan baka gano wani abu ba kare ka kuma kai in ya ga aiki da to yanzu ba zai yi ba an gane wannan ko cikin manzo a tsaya abin da suke magana a kai shi ne zai yi matanka na farko ba ta da sana'a kai kuma dama jalin ne ka kwace ka tsara aure ko kai auren to yanzu ga shi da kuɗin naka sai kasa yake da kana sarrafa dubu hamsin yanzu sai ya koma ma dubu goma kake sarrafawa sai aka ce to zai yi ka ƙara aure sai jalin ka ya kawo domin akwai hadisin da ba mamaki za mu zo mu karanta shi a gaba cewa kowace mace da arzikin da take zuwa kowace mace to zai yi wannan abin da suka yi la'akari da shi cewa yanzu ka auro mace wanda a warta take ita ne matanka na farko misali muke yi kada wani ya jawo shi an ce matan shi ta farko tana yin aure misali ba dai da wani ko kuma ka zama wa kira sunan kowa ba kuma ba yawa kada wani ma ya jawo shi a cikin fatan shi kamar kuɗi da ke yin awara shi ke nan ana nan ana dukawa ana turawa kawai wata mata sai ta zo ta kawo ɗinki shagonka kana gane wa wawu a ba da shi ake misali sai ta kawo ɗinki shagonka shi ke nan sai ka auna ta kai ta nuna cewa kai ustaz ustaz ne ka lura sai ta yaba sun ce kai babu au ko ba su ce a ɗan saurayi kai gobe ne da sunan ka ka ce to sunan manya nake da shi amma mu can babu au sai ce to in dai babu damuwa in aure man ta a ina da mata ɗaya to ko nan sai ka ji da shi ni dai yadda kake ne kawai ka burge so sai ka dame ta shi kenan kana cewa ka dame ta ko sai na turo maka naira miliyan biyu cikin account ɗinka a'a ba kuɗin ɗinki ba wajen ki da za ka yi miliyan biyu turo maka naira miliyan biyu cewa ga wannan nan kana ji ko katakata ke an fara bayan sati ke ta turo maka mota bayan sati biyu zai ce gobe gabatan kan biyu muke mai auren tunda ba za ta yi aure da kanta ba shi kenan sai kada kuka yi magabata su ka ji haka abin da cewa to shi kenan an lamin ta a sa rana ta tambaye shi yaushe yake so a yi auren sai kuma saboda karam su ga ce jigiyar su ke so a yi shi kenan a daura yanzu ba sai an koma ba a ba ta wahala aka ɗaura yanzu ta ce duk wanda suka halarci wannan wurin a cikin magabatansa ta biya musu kujerar umara. Ya ne wannan wurin boko ne yi. Kadari. To kuma tana zuwa gidanka sai ta ce ma wancan matsohon matan naka na yanka miki albashi kowane wata za a bashi naira dubu saba'in. Bawara. to shi ne ake magana shi ne ake magana kuma za ta yi kishi wannan za ka yi kishi induwa ba za ta yi ba kaga mini ya yi wannan ba kishiyar ba ne wannan kishiyar ne take ta wannan abu alheri
nan ba mutum magana malam ya ce da Allah ya ba mutum da ya kara mata aure gara Allah ya bata a talauci cikin zama to ka ga wannan ne alhamdulillah za a bata bata kuma dubu saba'in a wata za ta yadda to ka ga yanzu wannan auren talauci bai tafi ba to abin da su magabata suke magana kenan irin wannan wurin cewa wancan ba ta yin sana'a ka zo ka auro wannan tana yin kaɗi tana kaka tana kaza tana kaza shikenan sai ka ƙara wani auren shikenan wanda ta auro ita kuma sai zaman to tana sarfe tana kaza tana kaza sai zaman to gidanka ya zaman to kamar karamin factory haka irin abin da suke magana ke na yi na yi misali da abin yanzu ne ga mutane hankalin zai fi ɗauka an gani kuma babu irin wani nan hajjoyi ne da yanzu samu sun samu kamar kabara ta rawa ko ka gani to Allah ya ce mana in akwai mai tambaya ce in babu kuma za mu hakura wa alaikum assalam
amma mutum da ya mutu ya bar yaya na'am duk yaya a kowane yi kwamfani amma yana hau ko yana fitowa yana dan hauka dan hauka dan dan hauka hauka kenan ko ko haukan yake yi.
a cikin yaya na gane ai among the children there is a psycho is it fully psycho or partially fully man a ba fully ba ba fully yawa yawa complete yawa haukan ga yin dubran za a raba gado da shi man sai dai ba za a ba shi kudin ba amma idan za a raba gadon da shi idan aka raba gadon da shi sai a samu trusted person among the family sai a ce ga kudin nan naira miliyan goma na wannan kaiko din ne na wannan mahaukacin ne a ciki za a rika siyan mai abinci za a rika treating din maganinsa a kai shi nan psychiatric a kai shi nan a- har dai a ganin za a iya samun lafiyarsa abin da za a rika yi kenan ba za a ce dan ya zama mahaukaci ba za a raba gado da shi ba za a raba gado da shi za a samu wani amintacce a cikin family sai a bashi in a cikin family su babu wani amintacce to sai a duba a cikin unguwa akwai wani amintacce sai a ce akwai mai unguwa akwai sai a ce akwai mai unguwa ga miliyan goma ne na wannan yaron mahaukaci Sauki da Ni ma me ce? Kun ba inda an gwa cikar ba ta kawo ba liman. Ka zai yau. To amma da abu almuhim abin da muke magana in a cikin famulin su babu wani amintacce to za a duba shin unguwan wane ne amintacce dole za a fara daga masu mahukunta ko da ake su mai anguwa in ba mai anguwa ba to sai a zo kan limani ko sarkin gari ko wani abu makamashi amintacce dai shi za a ɗauko wannan kudin sai a bashi to haka za a yi kai amma dole ne za a raba da shi amma an gane mala an gane to masha Allah to mu je sai mana dama dama wani haka Allah ya ba shi wa dama na shi ne ta a ɗaɗe Allah Allah da bai yi ba wannan abin da ka faɗa kan neman maganin nan naka ko wani tarihi da ake gaya min irin haka ba ma suna da kuɗi haka sai baban ya rasu to kuta shi ke daga cikin nasu yara yana da matsala ta hauka an yi magani an yi magani ana ta ganin ma kamar kuɗin zai ƙare kawai sai wanda da sai wanda shi babban babban ɗan sai yanke shawara kai a ba wannan yaron ma guba babban shi guba kawai a gama da lamarin nan dai kowa ya huta kaga Allah yanda yake guban nan da suka ba shi ya sha kawai sai ya dawo hanji hayyacin shi sai ya warke ina yake gaya musu cewa ashe duk kun san kuna sane da maganin da za a iya bani na warke aka bar ni cikin hauka tun tsawon lokacin can sai kowa ya shiru aka ji fara a cikin kan shekaru mu fata ya shiru kina ga ta magana to me ya kawo wannan haka ce ko Allah ya yi yadda ya nuna musu eh lamarin a hannun shi yake ba ba wai cewa kashe shin ba hakan da suka yi kuma duk likitoci abin da suke faɗa a kai shine system ɗin shi ya riga ya canza daga normal ai abu wani abu da aka ce a jikin jinin ɗan adam ko wanda yake ba da kariya to idan mutum ya zama mahaukaci wannan abun sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi zai rika mai fighting akan wayannan cututtukan za a zama mahaukaci ya sha ruwan kwata ya yi to wannan abun sai Allah ya sa a jikin shi shi zai ta ba shi kariya to aka ce wannan abin ne kawai sai Allah ya amfani da shi kawai ya tarwata wancan maganin guba sai kuma ya dawo cikin hayyacin shi ba mutane su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah lamari a hannun Allah yake ba hannun mutum Allah ya tsare Allah ya kare ina ganin kuma shi kenan ko to wane bismillah to ne shi a ga wanda na a kowane hadisi ne da yake da cikin akan cin na aiki da kidoro
eh to akwai hadisin da aka fara haka amma ni ban karanta shi ba lalle akwai hadisin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana idan mutum ya sha madara ya ci ko in mutum ya ci ya ci madara ya sha madara amma wasu malamai suna magana akan nan take ne eh amma idan an samu tazaran wasu awanni haka to wasu na ganin za a iya to amma ni dai har yanzu dai ban karanta wannan hadisin ba zan san gaskiya ke ilimi fadi gare shi wani tambayar wa alaikum assalam to yota ga bala abu da zai amsa mana eh na girman baba ina da kiwo ka zo ka same shi kana ba shi hannu
to a shari'ance babu kyau sai dai ka zo wurinsa ka yi gaisuwa idan shi wannan yan jami fasin kan ya miƙo maka hannu sai ya karba amma ba zan zo ba kawai kamar ni yanzu kawai sai ya ce mai anguwa assalamu alaikum wa rahmatullah in miƙa ne hannu haka ce a zan dai yi sallama salamu alaikum ina wani mai anguwa ce lafiya ne wa alaikum assalam lafiya ne ina gajiya sai shi ya miƙo hannu sai na karba wannan shi ne tsarin musulunci bisa wancan hadisin liyusallimu sabiru ala al-kabir karami shi zai yi wa babba sallama kamar da hausa ka ce karami shi zai fara gaishe da babba ba wai babba ko ya fara gaishe da karami ba wal rakibu ala al-mashi mai tafiya a wal rakibu a'a eh haka ne wal mashi alal qa'i wanda yake tafiya shi zai yi wa wanda yake zaune sallama warrajib alal mashi wanda yake kan abun hawa a moto ko doki ko wani abu makamancin wannan ko mashin ko keke shi zai wa wanda yake tafiya a ƙasa sallama ba irin abin da muke yi ba yanzu sai mutum ya kullum moto ko sai ya rika ba ma zai ma sallaman ba a rajin hamsa ko baka lura ba sai goya ya maka cikin sai maka ya kada hannu goya ma sallama ke nan wannan duka kuskure ne ya saba wa karantarwa musulunci kai da kake mutu kai za ka mutu sallama salamu alaikum wa rahmatullah ba da ka dinga wannan dan kai tsohon din attention din su ka jawo hankalin su cikin salamu alaikum amma mutanen mu yanzu don suna hawa moto e class e sabu e menene ma ne duk zai ga su kawai shi ke wai sai wai kai ne zaka musu sallama wannan ya saba karantar wani addinin musulunci saboda haka shi karami zai yi sallama in ya yi sallama shi kuma babba shi ne yake da yanci ya miƙo ma karamin nan hannu in bai ya miƙo maka hannu ba shi kenan sai an sallama wa alaikum salam shi kenan an gane wannan Allah ya ce mana to a wani gyara a gyara ne ba a yi mana fita ne
ta samu irin niyan eh to tana yi wani shanuwar da sun yi da sunan da ya ke bukata yana da kyau sallar hada ba wani sun ya gama da salam da ya kai na biya yana da kyau ana yi ba mutane yana da kyau ka yi ka bi dawa ba ba a ba zan miƙa wa baba na hannu ba in ya mai ko ba yawwa sai ka karba wannan shi ya karbi ya miƙo in ya miƙo sai na karba in muka gaisa da zunuban mu sai Allah ya gafarta mana duka ai har yanzu a kasar Hausa ko za a ga da wuya su gaisa da iyayen ko malaman in malamin ya kawo hannu su labarin su sai ga mutum ya ce har yanzu akwai to mutum zai yi haka in ya gaisa da wannan ya gaisa da wannan ina zuwa wurin baban na ce haka zai ya wuce na gaba duka babban dai abin da tafiya take so shine girmama manya su kuma manya su tausaya wa ƙanana shine ba wani tafiya take karantarwa Allah ya ba mu ikon gyarawa ina ganin kuma shi ke to bismillah
na maganar sallama eh shin kamar wanda ya shiga da shekara ne ko zuwa biyu haka laifi idan na bashi ne bayan akwai ilimi akai ko kuma baka je gurin tsarin musulunci ai mutum ko da kwana ɗaya binne ka yayanka ne babban ka ne kai awa ɗaya ma mutum ya baka ya yi deserve to the respect ba ga tsarin gidan soja ba ai gidan soja ko da da sakan ɗaya idan za ka ɗaurawa ni ogan ka ne haka abin yake to za ka yi mutum ya girme ka ko ba za ka zo ka miƙa min hannu assalamu alaikum assalamu alaikum sai shi ne a islamu alaikum in ka ce islamu alaikum wa alaikum salam Allah ne ya gaisa ka gani ka ga wannan shi ne yi kuma ba an gani ana son wannan tsarin na girmama manya da mutunta wannan a dawo da shi shi ne mutum shi ya sabanta maka haka to mala kada kana ina da kyau ka ba hannu ku lura da ka da mu tambaya ya ki kamar da mu mai hankwai da mun ce salamu alaikum ina ba shi kan mai hankwa da ya ba ni hannu sai in je na ce saboda mai ba ni hannu da zai yi salama kuma kuskure ne na gode
kuskure ne shi babba yana da dama kan yi komai hannu ya ki ba ka hannu yana da wannan dama da yi ne bai ina bai da shi ai shi ne ke da wurin da zai baka kai da an ce kamar sallama li sallima kabiru ala al-kabir ba li fatiha ba ban sani ban ana gane larabcin li sallima sallama ga ce kai salamu alaikum ina wuni ina da shi amma musafaha zaman kan ciki an gane musafaha a hada hannu zaman kan ciki amma kai karami za ka yi wa babba sallama daidai yake a kasar hausa karami ya gaishe da babba ba babba ya gaishe ka ba yanzu kawai saboda na shigo ɗakin babana ko sai babana ya ce mu ina kwana wane ce mu ina kwana ni ne ce shi gari ne karami ko ko ka zo gidan sirkanka shi ke nan kawai sai sirkanka ko ta fara sirkanka ko ya fara sirkinka da ake cewa ko sirkinka ko ya fara ce maka ina kwana baba uku ko ko maman maman matan ina kwana baba uku kai ne daga shigowanka a matsayinka na ka zo babban gida za ka ce ina kwana mama ta haka abin yake Allah ya ba mu yi kan gyarawa wani a nan wani ko ba wuri ne a ke ma a kan kasuwa to mu je mana ya ba ya ba ni kudi haka ce mai kaya shi ne a kaina kan dubu goma sha biyar.
ka ɗaga murya ba sa jin ka Kan dubu goma sha biyar.
kayan kenan Mm.
kayan akan dubu sha biyar kenan to sai me ya faru Sai na je kasuwa. Sai kasuwa ya
ka kare ke kan aka je kaya dubu sha uku.
ka ga Kayan gani dubu sha biyu, eh, dubu biyu ne na namu da biyu ce, ko kuma a zai ke.
to sakon ka ne ko ya shi Akwai shi.
sakon shi saboda ka sakon ya baka za ka nemi da kuɗin shi ai ba za ka ce ka ki bulus ba sakon shi ne ko sakon ka ne
Akwai shi.
sakon shi ne in ka je kasuwa ka tuwo min kaya kaza dubu sha biyar biyar ne. an je yanzu kaya ya kare an samu dubu sha uku uku to sakon ka ne to sakon shi ne saboda ka sakon da ka aike ni an samu ga naira dubu sha uku uku yanzu ga naira dubu biyu da suka taru dubu goma sha biyu ga shi shi ne sai ya karɓa kayan shi ya ce to na gode Allah ya maka albarka shi ke nan suka sa addu'a mishi in kuma ya ga dama sai ya dan maka wani isani saboda gaba ko amma da yawan mu ba haka muke yi mu ga mu da gaskiya da yawan mu ba haka muke yi dan ya ce wannan abun ya zama na ya zama na wannan mutumin da aka yi to kuskure da kaman ya ce babu audu ni ko ina son abu kaza in an samu ina so ka tuwo min da kudin ka to shi kenan sai ka tuwo akan naira dubu goma sha uku uku uku. kai kuma kana zuwa wurin da kake mai sha biyar ne za ka siya mai to ba ruwan shi cewa nawa kai ka samu ba ruwan shi an gane wannan ba ruwan shi nawa ka samu kasuwanci ne na kone da kudi na dinga siyar maka saboda kuma musulunci ya yadda in ka siya sha biyar shi ke kuma ka siya ba ka je kai maka so da kanka to bambancin su kenan sai kuma akwai su na riki ko za mu haƙura haka mu je wane ne kamar shi da ya tambaye shi no a cikin da kaza sai ke jikin kawo sai ke ga shi ta tsoron sai sai sai ya samu discount to za su samu discount ba dama normally ana siyarwa 15 to yanzu za ka samu discount waye aike ka shi ya aike ka
ai kamar misali shi ne shago
malam din har yanzu ba za ka shi ya aike ka ko dubu sha biyar gashi ka turo min abu kaza ina son waya vivo sha biyar ce gashi ka turo min sai ka je sai aka samu a sha uku shi ne sai ka cire dubu biyu ka fara biyu sai ka dawo gashi nan an samo wayan nan vivo amma dubu sha uku ne ko da haka ga ragowar canjin ka dubu biyu in ji biyar mace ka sa hannun kayan ka a jiki dama ba dama ba a can ka aka yi ba ai matsalar yawwa ka ga za ga ni matsalar aikan ka aka yi matsalar aikan ka aka yi ba wai wani abu matsalar aikan ka aka yi amin na gaba ai an riga an fada da yawa ko to ita kanka za mu hakura da Allah ba lokaci ne Wanda yake sai da kayan.
eh ya ce ana tsira abin nan ka gane amma kai tun da an turo ka ne zan maka dinki saboda ka samu wani abu na Eh, matsayin na wani mutum ne.
sai da barin ya zo siyan nashi na kai cikin karbatan Allah ya zai ba siyan nashi na kai ba ana samu sai zai dinka saboda gobe ma an turo ka ka zo wurin wannan wani yawwa sai mutum ya zama kwani da suka ke ma ne za ka ji daɗi to ai ba rigimar da muke yi ke shi ne rigimar ai ba naka bane kudin ka ne ba ma kudin ka bane ka gani ba kudin ka bane kai an sa ka ne ba mamaki ma kai ma'aikaci ne a wurin kuma ana biyan ka albashi ɗazun nan irin wannan kitsin ya fara nan makaranta ɗazun nan an turo da kuɗi naira dubu goma sha hudu ɗari biyu a tuwo chok one chok naira dubu dubu ɗaya ɗari bakwai bakwai shi kuma kwallon chok ɗin a da farko suka ce mana naira dubu hudu ne kowane kwali ɗaya to iko Allah wanda ya je suwowan sai ya yi irin na bakin malam mamuda ya yi ta ciniki da zuciwa yaya za a yi wannan dubu ɗaya da ɗari bakwai wannan kawai ya yi akala sai a ce shi za a sai da shi kwara ɗaya kasar ɗaya wa naira dubu hudu suka yi ta bugawa suka yi ta bugawa har aka rage ne naira dubu ɗaya da yake bawan Allah ne sai ya dawo da naira dubu ɗaya yake ba ya dawo da naira dubu ɗaya cewa ga kanan an samu rajistoci a kan haka ni kuma nan take na rubuta report cewa kuɗi kaza da aka turo to an samu ragi kan kaza su ma tura mu that one shi kenan wato ko mutane yana da matuƙar mahimmanci ku lura da wani abu idan ka ga Allah yana sa albarka a rayuwar mutum to wayannan abubuwan ne duk kiyayewa in mutum ya ki ya koma yana tattabawa yana ci yana ganin normal ne to sai Allah ya kwashe albarka a rayuwarsa sai ta wahala a ƙarshe kuma sai an kona shi a wuta a ranar lahira domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce كل لحم نبت بالحرام فالنار أولى بها duk tsokar da ta fito a jikinka da kuɗin haramu ko ta hanyar haramu to wuta ce za ta narkar da ita in ji a jikin mutum yanzu ya kalla tsokar da ke jikinsa in ya san akwai wani wuri wanda yake da kuɗin haramun ne to za a dan wurga shi a gidan wuta kamar shekara dubu goma haka shekarar lahira yawa ba ba'u shekarar lahira wa ba wai na duniya ba wutan ta gama kokko na wurin ta lafiya shi ne ba ma na duniya ba da ka ga mutum kawai ya ce wurin kan cikin halaka daɗin minti nawa za ka ji kwata-kwata wannan naira dubu ɗaya ko naira dubu biyu da ake sanin sare da ita bai wuce ka karar da ita cikin minti goma ba ya wuce ne har bai wuce ba bai wuce ba yanzu kuɗi ba wani wahalar kashewa sai da shi ba da ka sai wancan ka sai wancan sai ga ana ni ana bin gaba shi ka gane wannan maimakon dubu sha biyar sai ya zama sha shida wannan kuma ya taimake shi ne wannan Sabajin da an zafi ne zai. Yi mana. Sabajin da an zafi Yanzu tun da kai ka cika mai, ganin daman ka ne wani. Cewa kaya ya wuce dubu sha biyar ya zama dubu sha shida. Saboda wannan kai ne da dama ka cika. Da ka cika kuma da ka je wurin sai ka ce ma wannan mai sakon naka an samo ni a dubu sha biyar. wannan kai da daga dama yi shi ko wancan aikin ka ne sai aka kama rabi ya zo da za a ji yawa ba ba wu sai ba wasu ba sa zagin wannan karatun da wani ba mu tare ba sa zagin wannan karatun sai ba wani ya zo nan makarantar ya ga an kwada wani abu zai je kai a makarantar maza wanda akwai zafi sai ya gudu Allah ya tsare kuma mu gaya ma juna gaskiya da mu yaudara kanmu na san mu karatun ba zai mu wasu daɗi ba saboda an riga an yi irin haka a baya to amma fa ba a makara ba sai a a sai a goma a roƙi Allah gafara a kaya a nan a ja layi a gaya wa Allah cewa an aikata wannan ne bisa kuskure ba a sani ba amma yanzu da an ji karatu to Allah ba a sake in ko mutum ya sake ha su kaji ko addu'a za su ko shi kenan Allah ya tsare Allah ya tsare Allahumma amfana bihi Allahumma bi rahmatika alwaqa tummana wa qina sharra ma hammana wa ghammana wa lil imani sallu wa rasulika wa sunna tawaffana wa anta radin anna ya karim wa sallallahu lana wa liwalidina wa masakina wa la yamatul muslimin ala ya ayyuhal amwat تابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون الإسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تحسن amma balu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tara albarka inda muke taruwa domin tsari da junanmu abin da zai amfane mu duniyar mu da kuma lahiran mu yau ba tashi yau litinin bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a wannan zawiya a wannan gari namu na kafantar Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙa da ya mana jagoranci kan abin da rami karatu a kai. Za mu tashi sabon babi cikin bulugul marami. Hadisi na ɗari biyu da saba'in da tara a nawa. Babu sifatis sala. Wannan babun zai siffanta mana yadda siffa na sallah take amma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi na farko a babun yana farawa da kamar haka. an abi huraira radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga abu huraira idan Allah ya kara tabbata a gare shi yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza qumta ila salati yayin da ka zo za ka yi sallah kai ne sauraron mu ba da wudu'a to kai alula da kyau shine ka isar da alula ma'ana kai alula da kyau kamar alulan garin gwamnati sun maskar bilin kiblata sannan ka fuskanci alkibla fakasir sannan sai kai kafara sun makra ma da yassara ma ka min alquran sannan ka karanta abin da ya sawwaka a gare ka daga alqurani sun marka sannan sai kai ruku hatta tasma inna raki'an har sai ka daidaitu a cikin ruku ko ba gani ba sun marfa sannan ka ɗago kanka daga ruku'un hatta ta ta jira qa'iman har sai ka daidaitu a tsaye ba daga ɗagowar ka daga ruku kuma ka sujjada ba a'a sai ka tsaya ka fi suwan sun koma sannan za ka je ne tsakshin sun masjud sannan sai ka yi sujjada hatta ta kuma inna sajidan har sai ka natsu ka daidaitu a cikin sujjada din sun marfa sannan ka ɗago daga sujjadan hatta ta kuma inna jalisan har sai ka natsu ka tabbatu a zaunatin kuma jod sannan sai kai sujada ta biyu kenan har ta ta tsayin na sajiyan har sai ka natsu ka tabbatu a har a cikin sujada din kuma fa'al zalika sannan ka aikata haka fi salatika kulli a cikin dukkanin sallarka akhrajahu saba wa nabl al-bukhari wa ibn majah bi isnadih hatta tasma'i alama zanyi muslim hatta tasma inna qa'iman har sai ka ne su a tsaye to kaga a wannan hadisin kaga inda aka ce a daura hannu akan hannu kaga babu ko to wannan shi ma yana daga cikin hadisan da su malamai masu yin sablu shi kama hujja da shi cewa sifin wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta babu inda aka ce sai ka daura hannun damanka akan na hagu wanda yana cewa wannan daura hannun daman akan na hagu ba dole bane ko domin da dole ne ba yadda za a yi manzon Allah ya tsallake shi ana gane da abin yake ko da ko lafazin bai fito karara ba to manzon Allah ya cike hannunsa ba kuma dai a hadisin lafazi bai zo karara ba manzon Allah ya daura hannunsa ba a dai wannan ruwaya wanda yake ruwaya da farko an gane wannan to mu je gaba amma da sai mafi shahara shine hadisan da suka zo akan kabul kabul sun fi yawa da inganci akan wanda suka zo akan kabul domin da wuya ta samu lafazi karara wanda yake manzon Allah ya yi sadul din sai da irin wayannan cewa manzon Allah ya nuna yadda za a yi sallah amma da aka nuna yadda za a yi sallah sai ba nuna a daura hannu akan wannan ba an gane ba mu zo hadisi na gaba hadisi salatu musi ko musi salati ya ce mai muna da sallarsa za mu zo shi ma za ga babu inda aka ce a kama hannu din an gane wannan ba ina cewa kama hannu ba sunna bane a kiyaye magana nan cewa wayanda suke sake hannun suke yin sadu yana daga cikin hadisan da suka kafa hujja da shi anan cewa a wannan hadisin dai za mu kara komawa ba to za ka babu inda aka ce a kama hannun a cikin hadisin ko mun karanta babu ko to yana daga cikin hadisan mu je gaba ko ba ta mun koma ba wa mithluhu Allah ya an samo irin wannan hadisin cikin hadisin rifa'a bin rafi an inda ahmad ko ibn majah yace hatta tasma inna qa'iman asai kare da to asai wa ahmad arwayan imam ahmad fakim sulbaka hatta tarja al-imam aka ce ka dago wannan final court ɗinka da ake kiran da da Hausa kashin laka kashin lakka ne ko ba laka ba kashin lakkanka har sai ya tabbata tukunna ka san shine yake lankwashewa haka kashin bayan nan ko kashin lakka din shine yake lankwashe haka ne har sai ya dawo daidai ya daidaitu sannan za ka yi take din next action sannan za a ƙara aikata wani abu ba zai yi ko daga ɗagowa na ga zan Allahu liman hamidahu wallah a'a kashin ya koma bai koma ba shine wannan wanda yake magana wal amad fajin sulbaka ka tsayar da wannan sulb naka hatta tarji al kizahu har sai ka fito sun koma malam yace walin nisa'i ko walin nasani da ana ya halatta zaka iya cewa ko dai ka ce walin nisa'i ko ka ce walin nasani duka ya halatta ana ana karantawa haka walin nisa'i wa abi dawuda min hadith rifa'a bin rabi'i irin wancan kenan innaha lan tatimmu salatu ahadukum lalle sallar ɗaya daga cikin ku ba za ta shiga ba hatta yasbigu alwudu'a har sai ya isar da alula da kyau ma'ana ya alula da kyau kama amarahu Allah kamar yadda Allah ya ce ayi thumma yukabbira thumma yukabbira Allah ta'ala sannan yayi ma Allah kabbara wa yahmadahu ya yabi Allah wa yusna alayhi wa yahmadu Allah ya gode wa Allah wa yusna alayhi ya yabi Allah din wa fiha a cikin wannan ruwayar ne a bani bismillah wasiha a wannan ruwaya ne fa in kana ma kan qur'ani fakra idan ya zama zuwa tare da kai akwai qur'ani aka ce ka karanta an gani ko fakra wa illa in babu kun hada ka komai ba cikin alqur'ani fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu sai ka sai ka ba ka gode wa Allah ka girmama shi kai kuma la kai aidala a ciki ma'ana ni ne ban iya komai ba a cikin qur'ani yanzu ga su mana sallah tunda yayi ba an yaje mun ne ban yi karatu ba ya ne mun ba to ya zan yi yanzu ban iya ba aka ce yanda zan yi shi ne nayi kabbara Allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sai ruku ni na fara mu gara karantawa fa in kana ma kal qur'an in tare da kai akwai alqur'ani ka iya karanta alqur'ani faqra to ka karanta wa illa in ko tare da kai babu alqur'anin baka iya ba fahmadillah to kai ta gode wa Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa kabbiru kai ta kabbara Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر وعللوا كنسوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كم وارد كنوا فأنا كتربون لنا كتير أقول ذكر الجمعة وهم كيسين بتكلم ولا أبي داود أرواية أبو داود ثم اقرأ بأم القرآن أكتر آه كرنت على القرآن كرنت فاتحة وبما شاء الله دا wanda Allah ya sauke maka ka iya na alkur'ani ai zai zama to damuwa a cikin musulmi bai iya karanta fatiha ba sai zama damuwa amma duk mun haddace wakan bammali da arkeli da wani sanadiyon waye sauran lili ne ko miliyan eh lili lili kace arba ko ai lili a ka kai ma ne ka bai da rayuwa ne lili ka gani to duka kuskure ne a ce musulmi ji ya haddace wayannan amma ya kasa haddace fadiya yan hausawa ne sun haddace dan kwairo dan anashi ware ne ma shata da wa ado bara a abe ado gwanja ka ji kuma wani ado bara duk da su ce ne a da goma ba nan ma a iya ji wannan gwanja ba da shi to dan kuskure ne mutum ya haddace wayannan ya kasa haddace wani abu a cikin alqur'anin Allah madaukakin wani ne Hibban a cikin ruwayan ibn hibban shi kuma summa bima shika sannan da abin da ka dama da ka karanta fatiha to abin da ka dama a cikin qur'ani ko za ka dauko kawai in ka dama ka dauko bakara in ka dama ka dauko inna alaina da ina kai sai wanda ka an gane wannan mu je gaba ko mu tsaya nan to mu tsaya nan Allahumma amfana bihi za mu koma farko babu sifatu sala to ka sa ido sosai ga gani ko za a ci a kama hannu babu sifatu sala wannan babi zai mana karatu akan siffar sallah ta annabi Muhammad ana biyu Hurairah ta radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga Abu Hurairah idan Allah ya kara tabbata a gare shi yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wa sallama kan lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan kumta ila salati yayin da ka zo za ka yi sallah fadilul wudu'a kai alunan nan da kyau kyau da alunan nan sun masar din likitata sannan ka fuskanci alƙibla fa kabbir kai kabbara sun makra ma da ya sarma ta min alƙur'ani sannan ka karanta abin da ya sawwaka da gare ka na alƙur'ani an ce a kama hannu kaga ai ya kamata ana cewa kai kabbara sai ka kama hannu to wannan ya nuna maka cewa ba dole bane kamawa ana gani ko ثم كبر sannan kai kabbara ثم اقرا ما تيسر ما من القران sannan karanta abin da ya sauka a gare ka na da alqur'ani sun marka sannan kai ruku'u hatta tatma inna raki'an har sai ka daidaitu a cikin masu zuwa da a kai ba haka bane a shi ko haka ne haka ne to Allah ya kiyaye sun marka sannan kai ruku'u hatta tatma inna raki'an har sai ka daidaitu a cikin masu ruku'u ne a cikin masu rage wani an lura ba fa da kai ake ba yawwa ka dauka dabbin ma ba da kai ake ba sun marfa sannan ka dago kanka daga ruku hatta ta aha hatta ta dalla qaiman har sai ka daidai to a sai sun masjud sannan sai kai sujada an gani ko hatta sun masjud hatta ta mai nasajan sannan sai kai sujada har sai ka daidai to a cikin sujada sun marfa sannan ka dago kanka daga sujada hatta ta mai inda jalisan har sai ka daidai to a zaune sun masjud sannan sai kai sujada hatta tatma inna sajidan har sai ka tabbatu a sujada din sun ma fa'al zalika sannan sai ka aikata haka fi salatika kulliya a cikin dukkanin sallanka wa a kirwa imam muslim hatta tatma inna qa'iman har sai ka daidaitu a tsaye a kirwayan rifa'a bin rafi shi kuma cewa hatta tatma inna qa'iman irin ne na imam muslim ne a ruwayan imam ahmad fajin sulbaka ka tsayar da wannan kashin nan naka na lakka ma'ana spinal cord kenan ko hatta tasma inna hatta tarji al izam har sai kasusuwan sun dawo daidai yadda suke wala nisa'i a ruwayan imamu nisa'i ko imamu nasa'i wa abu dawuda wa abi dawuda da abi dawuda min hadisi rifa bin rafi'a shi kuma cewa yi innaha lan tatimma salatu ahadukum cewa ku sani lalle sallan kai daga cikin ku ba za ta taba cika ba hatta yuzbila alwudu'a har sai yayi alula daidai daidai ko ina da ko ina ya samu ruwa inda aka ce a wawanke a wawanke kama amana wallahu ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarni thumma yukabbiru Allah ta'ala sanai wa Allah kabbara wa yahmadu wa yahmaduhu ya kuma gode wa Allah wa yusni alayhi sannan ya yabi Allah wa fiha a cikin wannan ruwaya ne ake cewa fa in kana maka qur'anun faqra idan a tare da kai za iya karatun alkur'ani ka karanta abin da ka iya wa illa in baka iya ba kamar ni ne fa ahmadillah to sai ka gode wa Allah wa kabbir ka maka kabbara wa hallil kai haylala ka ce la ilaha illa ma'ana tunda ban iya karatun qur'ani ba in dai kabbara din kabbaran harama sai na daga cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كيف أنا ركوعكم ولا أجد كذا ما تيجي تكرمون كذا كذا سكوما لو كفو ولا أبي داود ثم قرأ في أم القرآن أرواية أبو داود كوا كسنة كرنتا جفاتها فاتها في أم القرآن وبما شاء الله ده عند الله ya sauwake maka wani ibn hibban arwayi ibn hibban sun mabi ma shi ta sannan da abin da kaza ka ga dama a cikin surorin alkur'ani da ayoyin alkur'ani Allahumma amfana bihi in akwai mai tambaya ɗaya biyu in babu za mu je darasi na gaba wa alaikum assalam wa rahmatullah har sai ya yi arura kamar yadda Allah ya umarce shi. Ya mana, a wanke ba a shafa ba, ya kake arura. A'a, ai tambaya ɗaya an sa ɗaya, wani a hasa mutane su danka. Wankewa ko shafawa? To shi ake ne. ka wanke sosai suna wankewa ka ɗauka kaman fitsari ne ya zubai ka ya taɓe ka a wurin ya za ka wanke eh ai kai nan shagowa kawai kake wankewa kake haka yau wato ka ga yadda kake kakan yadda kake wankewa to shi ne aka ce kamar yadda Allah ya umarni a wanke ba a saba ba ko a wanke ba mu je darasi na gaba ba za mu an sama ba baka zauna a wurin ka ba mu je darasi na gaba ku tashi mu da shi sira sai ka rika zuwa da wuri a wani wanda za mu rika duk wanda muka ce ba wurin shi ya tsallake mu ma tsallake shi za mu rika yi kakka ba tsare anguwa mana a kakka ba haka a da anguwa da wayannan yaran su jirgi suna son su rika masa maka eh to kuma da wannan dan wannan da wannan dan wannan A'a, ya suna neman albarka suka ji to a rika samun albarka ne anguwa tunda sun ce dai suna neman albarka darasi na nawa za mu tashi hadratun samin wal ishirun darasi na ashirin da takwas ko ba gani ba darasi na ashirin da takwas hawadi event abubuwan da suka faru a wannan shekaru da muke karatu a kai أهدت يوم فتح خيبر يهودية قراء شاة مصمومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مالا يتي أولا شكرا دي da muke karatu a kansu daga shekara ta ɗaya zuwa shekara ta takwas a yi tsaya ko ko ba na takwas ba ne ko na nawa ne sabi'a a shekara na a shekara na bakwai ne kaga muna shekara na bakwai malam yace a cikin wayannan shekarun ne da muke karatu a kai musamman shekara ta bakwai din nan wata ba yahudiya ka na ma mace ce ba ta kawo kyauta na katare na akuya amma kataran akuyan akwai guba a ciki shi ne wata kawo halaya kuma to wannan ya nuna maka mutane da yawa za su iya ba ka kyautan abu alhali wannan abin da suka ba ka kyautan shi akwai mugun abu a tattare da shi kusan wannan kusan wannan akwai wani mutum wanda ya je wurin wani taro ne wanda yake da alaka da addini aida ko sauka ko kuma walima ko maulidi na manta da yake daga cikin su haka abincin da aka ba shi a wannan wurin ne aka same guba shi ne makasudin mutuwar shi wannan kuku ne da me yasa ga ta abin da aka wa maza Allah to ba kowa wani zai baka abu kana jin daɗi wani san ka ake a wani abin ana baka ne dan a kashe ka wani abin ana baka ne dan a halaka ka wani abin ana baka ne dan a nakasa ka kawai sai dai kai ta addu'a Allah ya tsare Allah ya kare ka je ga annabi ba mace ba ma bar magana ce ya ya ya faru fa akaza minha mulugatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi wannan kyautan wannan nama ka tare da na ji ruwa ko ka ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka ka nemo wanda da sai a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai shige daki da naman ba an gani ko darasi kuma kalubale gare mu kada ka zo ka zama wani babban malami a kawo maka kyautar nama kawai ka shige daga kai sai matanka a'a ba za la biya ka ba za la sallallahu alaihi wasallama sai ya sa aka raba wannan naman a cikin wa'inda aka yi yankan mu wa'inda suke nan tare da shi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kada min ha budu zakat sai manzon Allah ya tsoka tsoka guda ɗaya sai ya ci ko ya gasa daga cikin wannan kakarar an gani ko sun malaka ba sai ya tokar da wannan nama ba da an ulima annaha masmumatu bayan an sanar da shi cewa wannan naman yana ɗauke da guba ne waye ya sanar da shi naman ne da kanta ta ce ya rasulallah kakkaci ni akwai guba a tare da ni shi ne wanzan Allah ya tubar ba mutum sai an sai ana wani tambaya da gaske ne ko ba da gaske bane an gama nama na magana ne baya magana sai a hannun manzon Allah in kuma kana ganin nama yana magana ne ka je wurin mai zire yau mana ba ba haka bane to kawai yana faɗa cewa ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tattare da ni akwai guba manzon Allah sai tofar da wannan wanda ya gasa din ko wannan wanda ya fara taunawa manzon Allah sai tofar da shi to ka san akwai sahabi cikin su akwai wani sahabi guda ɗaya ya ci nan take shi kuma ya mutu shi na ka ce maka wa kala min ha sahabiyun fa mata li waqtihi yana ci shi kuma ya mutu fa hadama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai sa aka yi masa kaho wa talaba al mar'atu allati fa'alat hadhihi al fa'ala manzo Allah ya ce a nemo wannan matan ta kawo wannan kyautan da ta sa mana guba a ciki a nemo ta yas'aluha an sababi zalika kai wanda manzon Allah ba wanda zai wannan ba ko duka za a mata ba menene dalilin da ke ko yasa kika sa mana guba kika kawo mun guba a cikin nama haka ka tafi aka kawo da malam ga ka haifai kowa yana jira kawai a ce a cikin da wuyan mai ya kawai amma yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya tabbaya menene dalili sai kuma sai amma da zaman zai ce قلت إن كان نبيا فلن يضره فلن يضره وإن كان كذابا أراهن الله منه سناي هكذا إنا سني cewa na sa guba da niyyar cewa idan kai annabin Allah ne da gaske guban nan ba zai taɓa cutar da kai ba idan kuma kai annabin ƙarya ne to shi kenan Allah ya hutar da mu da zawon da kake yi shi ke nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa afa anha sai manzo Allah ya ce to tunda da ma wannan shine musabbabi je an yaje ni gashi na tuka kuma ba mutu ana gani ko gashi na tuka mutu amma ko sun waya da aka ce an ce sai ta biya diyan wannan mutumin sahabin nan da shi ya ce ya mutu wasu wasu daga cikin ruwaye suna faɗa cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin jinyan wafatin nan ya ce yana jin wannan tasirin wannan guban yana yunkuri yana tasowa Allah ya tsare mu Allah ya kare bada fati khaybara bayan an ci khaybara da yaki an buɗe garin khaybara ya dawo karkashin kulawar musulunci tazawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kara zama ango da wace da safiya binta huyayyi da safiya na na safiya binta huyayyi wa kad aslamat hakika kuma ta musulunta kaga kenan idan mutum yana da dama ya kara angon cewa sai angon shi ba mutum ya zai da mata ɗaya kamar musulman mashin ba Allah da mu da yake a yaya yau karatun yaya dai a to ɗaya daga cikin ya kara angon cewa ne sai sa muke gaya wa masu mata daidai su ji tsoron Allah su ma su kara. Baba ya kai inda halin kari. Dama ai baban mutum da hali sai ya kajuwa kuma Allah ya buɗa ya kara. Amma ba zai yi a barin mata haka ba mazaje ba. Sun yi yawa, kaji ko? Sun yi yawa. Kuma an ce kowa ya aure hudu ne. A, ko aya ne. Babawu, in ja aya ne? ko ba sai na ja ba to shi ke da in mutum kuma bai da ayan bane mu san matsayin shi da mu to ku je to amma ba mutum ya tabbatar zai iya rikewa kuma yawwa shi kuma da mamman sani yawwa wani ha alaihi salatu wassalam mazan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya yi hani wa huwa bi khaybara a wannan gari na khaybara ko a wannan yaki na khaybara an nikahil mut'ati daga auren mutu'a shi auren mutu'a shine auren wani lokaci kai ya dace misali sai mutum ya kamar yadda yadda yadda na zo garin nan sai in ce to zan yi aure amma auren wata shida kawai wata shida na yi shi kenan zan saki matan auren ya kare ko ma na ce na saka ko ban saka ba wani wata shida ya yi auren ya mutu wannan shine auren mutu'a ko kuma in ce to zan yi aure amma na awa ashirin da hudu ita kuma matan sai da yadda awa ashirin da hudu shi ke wannan shi ne mutuwa ko na sati ɗaya aure ne da wani ƙayyadadden lokaci cewa lokacin na yi shi kenan contract ɗin ya tsare to shari'a musulunci manzon Allah a wannan shekarar ya hana to amma yan shi'a da yawa suna yi har yanzu ba su ma har yanzu ko to ka gani yan shi'a suna yi Allah ya yabe mana su a wurinsu shi ne wannan hadisin na mutalin ba shayi shi ba lalle a yakin haibara an hana amma an zo an ƙara halattawa su haka suka tafi a kai kan fahimtar lalle an hana da farko suka ce daga baya kuma an zo an ƙara an ƙara halattawa aka hana a ƙara halattawa to daga nan ba ƙara ba ƙara haramtawa su a fahimtar su ke amma maza ba ta suna sun taɓa kan cewa a'a an haramta an gani ko a wannan shekarar aka hana mene auren mutu'a saboda hadarin ma da ke cikin auren mutu'a ne aka hana aka hana yanzu misali mutum ya zo nan garin ya auri mace na sati daya shi kenan ya gama abin da zai na sati daya garin nan ya tafi ya bar wannan yarinyar da ciki wa zai lura da yaran ka gani wa ya san shi ma dama ya zo hucewa ne ya yi direban tirela ne motar ta lalace a ce gyarawa in ne bari a bari a wurin sati da to yanzu ya tuka tirelan ya tafi ya bar yarinyar mutane da ciki wa zai lura da ce in yaron nan ya taso ya tambaya ina baban shi sai a ce yaya ka gani wai zai suna daga cikin damuwa kuma za a yi ta haifan yara ba iyaye za a yi ta haifar tunda wannan ya zo ya aure da sati ɗaya bayan ya wuce wannan ma ya zo ya aure da sati ɗaya shi ma ya wuce a sati ɗaya dai ciki ba zai bayyana ba ko zai bayyana ba zai bayyana ba wannan ya aure da sati ɗaya ya yi lalata ya yi lalata ko ya za ta ya kwanta da ita bayan sati ɗaya auren ya ƙare wancan ya zo shi ma ya ganta yadda masu ma gumba da shi ma ya ƙara aura shi ma sati ɗaya ta wuce auren ya mutu wancan ma ya ƙara lallabowa to na waye ce akwai da mu saboda haka ka gani to ballan na masu yin auren awa ashirin da hudu na rana ɗaya sai ya zo wucewa ne su yan kwallo ne daga nan za su je makurɗi dan alhaji ko wuce da wurin sun zo wucewa daga za su yi makurki sai su ta daya a makurki ya nufi wani abu a nan da duk da za a kwana ba za a yi aure na awa ashirin da kudu a wuce ko yaya nan dan ya za a gano shi ba akwai dai damuwa da yawa wani tun daga shari'a musulunci ta hana to akwai dalilin da ya sa wannan kuma yana daga cikin dalilan da ya sa matasa da yawa suka shiga shi'a saboda shi'a sun halatta wannan yasa kawai mutum yana ganin ga abin da zai ji awa ashirin da hudu ya yi aure awa ashirin da hudu auren ya tsari shi kenan sai ya ci in dai yarinyar kawai ta yadda ko baban ta bai yadda ba shi kenan ba su dan Allah ka kalla hadarin abubuwan nan ko baba bai yadda ba kawai dai ta yadda shi kenan ba a duk ga mutane da yawa suna shiga ba ko sai kawai saurayi ne ne ta da ita ko shi kenan Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana to tun da kaga musulunci ya hana da akwai abin da musulunci ya hanga kai ma dai daga nan yanzu na yi imani idan ka ya bude ko ko da kai za ka yi ba za ka yi da yariyan ka ba ba sani mun karatun ya isa yanzu ko ko da kai za ka yi auren musu'an to kuma kai ba za ka yi da yariyan ka ba saboda ka san hadarin balantana ma ba ma fata sai daga cikin ya je ya fada kansa cikin wannan abun Allah ya tsare Allah ya kare wa ila ruju'aha an haramta wa huwa bi khaybara an nikahil mut'a aka hana auren mut'a wa an akil luhumul umr al ahliyati aka kuma hana cin naman jakin gida a wannan shekarar ne aka hana duk da wasu malamai suka ce wannan a jakin gidan nan da ake magana suka ce wai ana magana kan zebra ne zebra akwai wani kamar doki haka ko yana da wani layi layi fari da baki zebra to wasu suka ce wai shi ake nufi to amma mu dai abin da aka karantar da mu shine wannan jaki na gidan ne haka hana cin naman shi kuma haka kaga mutanen mu na shi ne tunda mun san shi ya hana to وحين رجوعه صلى الله عليه وسلم من خيبر رجع مهاجرون مهاجر الحبشة أو لوكacin da yake dawowa daga Haibara shine wanda suka hijira zuwa Habasha su ma suka dawo ma Ja'far bin Abi Talib tare da Ja'far dan Abi Talib wa Abu Musa al-Ash'ari da Abu Musa al-Ash'ari wa qaumuhu da jama'arsa ba da an kawo mu ashara sinina bayan sun zauna tsawon shekara goma a wannan gari wa fi hada al'am a wannan shekarar ne أسلم ثلاثة من كوار جيوش قريش wasu jagorori kwamandoji daga cikin rundunan ƙuraishawa gaggagagga gaggada da ake ji da su suka musulunta wa hum sune na daya Khalid bin Walid Khalid dan Walid kagan kagan da Allah yake ko shi yasa duk kiyayen da kaga mutum yana yi maka kar ka tsane shi gaba daya wata rana Allah zai yi shi yadda shi ya zama masoyin ga yanzu wannan Khalid din inda za ku bi tarihi ku ga irin birnin da yawa musulunci ta dalilin shi an kashe musulmai ba tarewa shi ma ya kakkashe musulmai amma dare ɗaya Allah ya shirye shi yanzu ga shi ya biya musulunta komanda ba kamar yanzu kawai sai a ce shugaban kasan amurka ko ya mutu da ya ci bulis ko ina abu ne ba duk abin da ya aikata a bayan nan duk an yafe mai ko banda musulunci ba abin da ke da wannan ya kashe maka baba ya kashe maka yaya ya kashe maka kannai amma saboda yana cewa ya yi da Allah ne ya kashe duk wannan abin da ya faru a baya duk an yafe mai yanzu ma ya ma koma kamar yau baban shi ya yi shi ko ba ma ya yi wa eh to zaka yi ba ba ko da da sai ka ce mu tare da yayi wa ko malam wani ko dai wannan shi ma ba daga cikin yake wani ba da yana kunyar su malam Mahmuda ka gani ko wa amru bil lawas da Amru bin Auf shi ma a wannan shekarar ya musulunta. Wa Usman bin Abi Talha da Usman ɗan Abi Talha su ma duka a wannan shekarar suka musulunta manyan manyan rinjinoni ko komandoji a cikin rinjinan maciya musulunci a da. Duka suka zo suka ce mun musulunta. Sai ne. An gani ko? Wa fi hadal a wannan shekarar ne har ila yau. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية مثلا الله صلى الله عليه وسلم زي جوابا a ina mu muji za mu tsaya nan za mu tsaya nan biyar Allahumma amfana bihi rikewan a iyan kuma shine mafi muhimmanci za mu tsaya nan za mu je darasi na gaba lokaci ya fara tafiya kan din ma yayi ko muna da awar tafiya to a gaba za mu yi a wani tafiyan ko bari gobe a hada a hada gobe Allah ya kai mu Allahumma amfana bihi to shi ke na ba arma kuma akwai mai tambaya ɗaya biyu sai mu ansa in babu za mu haƙura na ba ba eh
ana biyan sadakin shi a waye ita amarya ko biya ne
amarya za ka ba duka sadaki komai da komai komai da komai ta za ka ba ba ruwan ba ba ruwan ba ba ruwan ba ba ba ma zai sani ba yi ana ma tarawa a yi hajjira ko
zai yi yawa ban ana tarawa ya zuwa zai yi wuya zai zai yi wuya ba ba Allah ya tsari shi Allah ya kare mu je wa alaikum salam amma in akwai wani wanda ya san cewa auren mutuwa ana taruwa a addu'a zai iya fara nan na ga wasu gaban hankalin su ya ji ba in akwai wanda ya sani cewa ana taruwa dan ina faɗa cewa an taruwa ba a taruwa ga ga hankalin wasu bai daɗi ba abu koyi ake yi ba a koyi ake yi an gane wannan Allah ya ce mana to mu je muna da mata sai talauci yi mashi yawa wanda ƙara aure
to duk da malam Abdulaziz ya shigo kun suka san wannan hadisin amma mu mu ganshi ni har yanzu ban ga wannan hadisin sai dai zai ya zama cewa cikin hikimar magabata cewa idan talauci ya maka yawa ka ƙara aure zai yi cikin hikimar magabata ba kada sai dan baka gano wani abu ba kai ya ka kuma kai in ya ga aiki da to yanzu ba zai yi ba an gara wannan ko cikin man ba a tsaya abin da suke magana a kai shi ne zai yi matanka na farko ba ta da sana'a kai kuma dama jalin ne ka kwashe ka tsara aure ko kai auren to yanzu ga shi da kuɗin naka sai kasa yake da kana sarrafa dubu hamsin yanzu sai ya koma ma dubu goma kake sarrafawa sai aka ce to zai yi ka ƙara aure sai jalan ka ya kawo domin akwai hadisin da ba mamaki za mu zo mu karanta shi a gaba cewa kowace mace da arzikin da take zuwa kowace mace to zai yi irin wannan abin da suka yi la'akari da shi cewa yanzu ka auro mace wanda awara take yi ita ne matanka na farko misali muke yi kada wani ya jawo shi an ce matan shi ta farko tana yin aure misali ba dai dawo ko kuma ka gama ba kira sunan kowa ba kuma ba mu yawa kada wani ma ya jawo shi a cikin matan shi ta farko ne take yin awara shi ke nan ana nan ana dukawa ana turawa kawai ta- wata mata sai ta zo ta kawo dinki shagonka kana gane wa wawu a ba da shi ake misali sai ka kawo dinki shagonka shi kenan sai ka auna ta kai ta nuna cewa kai ustaz ustaz ne ka lura sai ta yaba sai ki kai babu au ko ba ta ce a dan saurayi kai gobe ne da sunanka ka ce to sunan manya nake da shi amma mu can babu au sai ce to in dai babu damuwa in aure mana da an ina da mata ɗaya to wannan sai ka ji da shi ni ne yadda kake yi kawai ka burge to sai ka dame ta kenan kana cewa ka dame ta ko sai na turo maka naira miliyan biyu cikin account ɗinka
kudin yin ciyawa a'a ba kuɗin ci ba wajen ki da za ka yi miliyan biyu turo maka naira miliyan biyu cewa ga wannan nan kana ji ko ka takata ke an fara bayan sati ɗaya ta na turo maka mota bayan sati biyu zai ce to maka ba dan kan biyu muke mai auren tunda ba za ka yi aure da kanta ba shi kenan sai kada kuka yi magabata suka ji haka abin da cewa to shi kenan an lamin ta a sa rana ta tambaye shi yaushe yake so a yi auren sai kuma saboda karamci da kace bige da ke so a yi sai to shi kenan a daura yanzu ba sai an koma ba a ba da wahala aka daura yanzu ta ce duk wanda suka halarci wannan wurin a cikin magabatanta ta biya musu kujerar umara ya ne wannan wurin boko ne ka gani to kuma tana zuwa gidanka sai ta ce ma wancan matsohon matan naka na yanka miki albashi kowane wata za a bashi naira dubu saba'in bawara to shi ne ake magana shi ne ake magana kuma za ta yi kishi wannan za ta yi kishi in zuwa ba za ta yi ba
shi ne ta wanda ta mu kujerar maka ta ce ta bata ce in ji a kan za a kara mata aure ba.
kasuwa kagan kagan mini ya yi wannan ba kishiyar ba ne wannan kishiyar ne take ta wannan abu alheri Nan ba mutu ya kara mana ya ce da Allah ya ba mutu da azumi ya kara mata aure gara Allah ya bata a talauci ta gaba to ka ga wannan ne da hannun za a ba ta gaba dubu saba'in a wata za ta yadda to ka ga yanzu wannan auren talauci bai tafi ba to abin da su magabata suke magana kenan irin wannan wurin cewa wancan ba ta yin sana'a ka zo ka auro wannan tana yin kaɗi tana saka tana kaza tana kaza shikenan sai ka ƙara wani auren shikenan wanda ta auro ta kuma sai zaman to tana sarfe tana kaza tana kaza sai zaman to gidanka ya zaman to kamar karamin factory haka irin abin da suke magana ke na yi na yi misali da abin yanzu ne ga mutane hankalin zai fi ɗauka an gani kuma babu irin wani nan hajjoyi ne da yanzu samu sun samu kamar kabara ta rawa ko ka gani to Allah ya yi mana in akwai mai tambaya ce in babu kuma za mu hakura wa alaikum salam
amma mutum da ya mutu ya gari yaya na'am ciki yaya a kowane da ya yi kwamfi amma yana hau da ko to yana fitowa yana dan hauka dan hauka dan dan hauka hauka kenan ko ko haukan yake yi
a ciki yaya Na gane ai, among the children, they are in the cycle. Is it fully cycle or partially? Fully man. Ah, ba fully ba ba. Fully. Yawwa. Yawwa, complete yawwa. Haukan ga yin dubran. Za a raba gado da shi man. Sai dai ba za a ba shi kuɗin ba. amma idan za a raba gadon da shi idan aka raba gadon da shi sai a samu trusted person among the family sai a ce ga kudin nan naira miliyan goma na wannan typo din ne na wannan mahaukacin ne a ciki za a rika siyan mai abinci za a rika treating din maganinsa a kai shi nan psychiatric a kai shi nan a- har dai a ganin za a iya samun lafiyarsa abin da za a rika yi kenan ba za a ce dan ya zama mahaukaci ba za a raba gado da shi ba za a raba gado da shi za a samu wani amintacce a cikin family sai a bashi in a cikin family su babu wani amintacce to sai a duba a cikin unguwa akwai wani amintacce da a ce akwai mai unguwa akwai sai a ce akwai mai unguwa ga miliyan goma ne na wannan yaran mahaukaci Sauki da Ni ma me ce? Kun ba inda an ba ki karba ta kawo ba liman. A a ka ji yau. To amma da abu almuhim abin da muke magana in a cikin family su babu wani amintacce to za a duba shin unguwan wane ne amintacce dole za a fara daga masu mahukunta ko da ce su mai anguwa in ba mai anguwa ba to sai a zo kan limani ko sarkin gari ko wani abu makamashi amintacce dai shi za a ɗauko wannan kudin sai a bashi to haka za a yi kai amma dole ne za a raba da shi amma an gane mala an gane to masha Allah to mu je sai mana dama dama wani haka Allah ya ba shi wa dama na shi ne ta a ɗaɗe Allah Allah da bai yi ba wannan abin da ka faɗa kan neman maganin nan naka ko wani tarihi da ake gaya min irin haka ba kuma suna da kuɗi haka sai ba mun yi rasu to kuta shi ɗaya daga cikin nasu yana da yana da matsala ta hauka an yi magani an yi magani ana ta ganin ma kamar kuɗin zai ƙare kawai sai wanda da sai wanda shi babban babban ɗan sai yanke shawara kai a ba wannan yaron ma guba ba shi guba kawai a gama da lamarin nan dai kowa ya huta kaga Allah yanda yake guban nan da suka ba shi ya sha kawai sai ya dawo hanyar hayyacin shi sai ya warke shi na yake gaya musu cewa ashe duk kun san kuna sanar da maganin da za a iya bani na warke aka bar ni cikin hauka tun tsawon lokacin can sai kowa ya shiru aka ji fara a kai shekaru mu fata ya shiru shi na ga ta magana to me ya kawo wannan haka ce ko Allah ya yi yadda ya nuna musu eh lamarin a hannun shi yake ba ba wai cewa kashe shan ba hakan da suka yi kuma su likitoci abin da suke faɗa a kai shine system ɗin shi ya riga ya canza daga normal ai abu wani abu da aka ce a jikin jinin ɗan adam ko wanda yake ba da kariya to idan mutum ya zama mahaukaci wannan abun sai Allah subhanahu wataala ya sa shi zai rika mai fighting akan wayannan cututtukan za a zama mahaukaci ya sha ruwan kwata ya yi to wannan abun sai Allah ya sa a jikin shi shi zai ta ba shi kariya to aka ce wannan abin ne kawai sai Allah ya yi amfani da shi kawai ya tarwata wancan maganin ya guba sai kuma ya dawo cikin hayyacin shi to mutane su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah lamari a hannun Allah yake ba hannun mutum Allah ya tsare Allah ya kare ina ganin kuma shi kenan ko to wane bismillah to ne shi eh to akwai hadisin da aka fara haka amma ni ba karanta shi ba lalle akwai hadisin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana idan mutum ya sha madara ya ci ko in mutum ya ci ya ci madara ya sha madara amma wasu malamai suna magana akan nan take ne eh amma idan an samu tazaran wasu awanni haka to wasu na ganin za a iya to amma ni dai an yanzu zai makaranta wannan hadisin ba zan san gaskiya ke ilimi faɗi gare shi wani tambayar wa alaikum assalam to dota ga malam Abdul zai amsa mana eh na girman baba ina da kyau ka zo ka same shi kana ba shi hannu
to a shari'ance babu kyau sai dai ka zo wurinsa ka yi gaisuwa idan shi wannan yan jami fasin kan ya miƙo maka hannu sai ya karba amma ba zan zo ba kawai kamar ni yanzu kawai sai ya ce mai anguwa assalamu alaikum wa rahmatullah in miƙa ne hannu haka ce ana zan dai yi sallama salamu alaikum ina wani mai anguwa ce lafiya ne wa alaikum assalam lafiya ne ina gajiya sai shi ya miƙo hannu sai na karba wannan shi ne tsarin musulunci bisa wancan hadisin liyusallima sabiru ala al-kabir karami shi zai yi wa babba sallama kamar da hausa ka ce karami shi zai fara gaishe da babba ba wai babba ko ya fara gaishe da karami ba wal rakibu ala al-mashi mai tafiya a wal rakibu a'a eh haka ne walmashi alal qa'id wanda yake tafiya shi zai yi wa wanda yake zaune sallama warrakib alal mashi wanda yake kan abun hawa a moto ko doki ko wani abu makamancin wannan ko mashin ko keke shi zai wa wanda yake tafiya a ƙasa sallama ba irin abin da muke yi ba yanzu sai mutum ya kullum moto ko zai rika ba ma zai ma sallaman ba a rajin ko ba ka ba sai ruwa ya maka cikin sai maka ya kada hannu wai ya ma sallama ke nan wannan duka kuskure ne ya saba wa karantarwa musulunci kai da kake mutu kai za ka musu sallama salamu alaikum wa rahmatullah ba da ka dinga wannan dan kai tsoron din attention din su ka jawo hankalin su cikin salamu alaikum amma mutanen mu yanzu don suna hawa moto yi class yi sabu yi menene ma ne duk jin lafiyan kawai shi kenan wai kai ne zaka musallama wannan ya saba karantar wa addinin musulunci saboda haka shi karami zai yi sallama in ya yi sallama shi kuma babba shi ne yake da yanci ya miƙo ma karamin nan hannu in bai miƙo maka hannu ba shi kenan sai an sallama wa alaikum salam shi kenan an gane wannan Allah ya ce mana cewa wani gyara a gyara ne ba a yi mana fita ne kamar sai aka tsaya ta samu irin niyan eh to kana yi wani shanuwar da sun yi da sunan da ya ke misali yana da kyau sallah hada ba wani mutum ya gama ya salam ya haka yana da yana da kyau ana nika wa mutane yana da kyau ka yi ka bi dawa ba ba an a ba zan miƙa wa baba na hannu ba in ya mai ko ba yawwa sai ka karba wannan shi ya karbi ya miƙo in ya miƙo sai na karba in muka gaisa da zunuban mu sai Allah ya gafarta mana duka ai har yanzu a kasar Hausa ko wanda za a ga da wuya su gaisa da iyayen ko malaman in malamin ya kawo hannu su labarin su sai ga mutum ya ce har yanzu akwai to mutum zai yi haka in ya gaisa da wannan ya gaisa da wannan ina zuwa wurin baban na sai haka zai ya wuce na gaba duka babban dai abin da tafiya take so shine girmama manya su kuma manya su tausaya wa ƙanana shine ba wani tafiya take karantarwa Allah ya ba mu ikon gyarawa ina ganin kuma shi ke to bismillah
na maganar sallama eh shin kamar wanda ya shiga da shekara ne ko zuwa biyu haka laifi idan na bashi ne bashi akwai laifi a kai ko kuma baka je gurin tsarin musulunci ai mutum ko da kwana ɗaya ne ka yayanka ne babban ka ne kai awa ɗaya ma mutum ya baka ya yi gidizam su da respect ba ga tsarin gidan soja ba ai gidan soja ko da da sakan ɗaya ne za ka ɗaurawa ni ogan ka ne haka abin yake to za ka yi mutum ya girme ka ko ba za ka zo ka miƙa min hannu wasu lamu alaikum salamu alaikum sai shi ne a islamu alaikum in ka islamu alaikum wa alaikum salam Allah ya tsare ka ka gani ka ga wannan shi ne yi kuma an gani ana son wannan tsarin na girmama manya da mutunta wannan a dawo da shi shi ne mutum shi ya sakanta maka haka to mala kasar wakilawa ina da kyau ka ba hannu kulliya kilomita da motar baya ya ke kamar da samu mai hankwari da zance salamu alaikum ina bashi hannu mai hankwari ya bani hannu sai in je na ce saboda mai bani hannu da zai yi salama kuma kuskure ne kuskure ne shi babba yana da dama an kan ko mai hannu ya ki ba ka hannu yana da wannan dama da yi ne bai ina bai da shi an shi ne ke da wurin da zai baka kai da an ce kamar sallama li sallima kabiru ala kabir ba li fatiha ba ba sani ban ana gane larabcin li sallima sallama ga ce kai salamu alaikum ina wuni na gaji amma musafaha zaman kan ciki an gane musafaha a haɗa hannu zaman kan ciki amma kai karami za ka ma babba sallama daidai yake a kasar hausa karami ya gaishe da babba ba babba ya gaishe ka ba yanzu kawai sama na shigo ɗakin babana ko sai babana ya ce mu ina kwana wane ce mu ina kwana ni na ce shi gari ne karami ko ko ka zo gidan sirkanka shi kenan kawai sai sirkanka ko ta fara sirkanka kawai ya fara sirkinka ka yake cewa ko sirkinka ko ya fara ce maka ina kwana baba uku ko ko maman maman matan ina kwana baba uku kai ne daga shigowanka a matsayin ka na ka zo babban gida za ka ce ina kwana mama ta haka abin yake Allah ya ba mu yi kan gyarawa wani a nan wani ko ba wuri ne a ke maka a kan kasuwa to mu je mana ya ba ya ba ni kudi haka ce mai kaya shi ne a kaina a kan dubu goma sha biyar ka ɗaga murya ba sa jin a ka kan dubu goma sha biyar ba kayan kenan kayan akan dubu sha biyar kenan to sai me ya faru shi ne ji kasuwa shi kasuwa ya
ta kare
aka je kaya dubu sha uku ka gane gani dubu biyu na rana da dubu ko kuma a zai to sakon ka ne ko ya shi sakon shi ne ba ka sakon ya baka za ka ne ne da kudin shi ai ba za ka ce ta ki bulus ba sakon shi ne ko sakon ka ne sakon shi in ka je kasuwa ba tuwo min kaya kaza dubu sha biyar biyar an je yanzu kaya ya kai an samu dubu sha uku uku to sakon ka ne to sakon shi ne saboda ka sakon da ka aike ni an samo ga naira dubu sha uku uku yanzu ga naira dubu biyu da suka taru dubu goma sha biyu ga shi shi ne sai ya karɓa kayan shi ya ce to na gode Allah ya maka albarka shi ke nan suka sa addu'a mun shi in kuma ya ga dama sai ya dan maka wani lissafi saboda gaba ko amma da yawan mu ba haka muke yi mu ga mu da gaskiya da yawan mu ba haka muke yi dan ya ce wannan abun ya zama na ya zama na wannan mutumin da aka yi to kuskure da kaman ya ce babu audu ni ko ina son abu kaza in an samu ina so ka tuwo min da kudin ka to shi kenan sai ka tuwo akan naira dubu goma sha uku uku uku. kai kuma kana zuwa wani da kake mai sha biyar ne za ka siya mai to ba ruwan shi cewa nawa kai ka samu ba ruwan shi an gane wannan ba ruwan shi nawa ka samu kasuwanci ne na kuma da kudi na dinga siyar maka saboda kuma musulunci ya yadda in ka siya sha biyar shi ke in ka siya ba ka je kai maka so da kanka to bambancin su kenan sai kuma akwai su na riki ko za mu haƙura haka mu je wane ne kamar shi da ya tambaye shi no a shi sayar da kaza sai ke jikin kawo ko sai ke ga shi ta fiye sai sai sai sai ya samu discount to za su samu discount ba dama normally ana siyarwa 15 to yanzu za ka samu discount waye aike ka shi ya aike ka
ai kamar misali shi ne shago
malam din har yanzu ba za ka karatu shi ya aike ka ko dubu sha biyar gashi ka turo min abu kaza ina kan waya vivo sha biyar ce gashi ka turo min sai ka je sai aka samu a sha uku shi ne sai ka cire dubu biyu ka fara biyu sai ka dawo gashi nan an samo wayan nan vivo amma dubu sha uku ne ko da haka ga ragowar canjin ka dubu biyu in ji biyar mace ka sa hannun kayan ka a jiki dama ba dama ba a can ka aka yi ba ai matsalar yawwa ka ga za ga ni matsalar aikan ka aka yi matsalar aikan ka aka yi ba wai wani abu matsalar aikan ka aka yi amin na gaba ai an riga an fada da yawa ko to ita kanka za mu hakura da Allah ba lokaci ne ana tsira abin nan ka gane amma kai tun da an turo ka ne zan maka dinki saboda ka samu wani abu na Eh, sai matsayin yawan da suke da barin ya zo siyan nashi na kai yi. Shi kan bakar.
Allah ya zai ba siyan nashi na kai ana samun ce zai janka saboda gobe ma an turo ka ka zo wurin wannan wani yawwa sai mutum ya zama kwani da suka ke ma da za ka ji daɗi to ai ba rigimar da muke yi ke shi ne rigimar ai ba naka bane kudin ka ne ba ma kudin ka bane ka gani ba kudin ka bane kai an sa ka ne ba mamaki ma kai ma'aikaci ne a wurin kuma ana biyan ka albashi ɗazun na irin wannan kitsin ya fara nan makaranta ɗazun nan an turo da kuɗi naira dubu goma sha hudu ɗari biyu a tuwo chok Watchok naira dubu dubu ɗaya ɗari bakwai bakwai shi kuma kwallon ɗin a da farko suka ce mana naira dubu hudu ne kowane kwali ɗaya to iko Allah wanda ya je suwowan sai ya yi irin na bakin malam Mamuda ya yi ta ciniki da su cewa yaya za a yi wannan dubu ɗaya ɗari bakwai wannan kawai ya yi akala sai a ce shi za a sai da shi kwara ɗaya kasan ɗaya wa naira dubu hudu suka yi ta bugawa suka yi ta bugawa har aka rage ne naira dubu ɗaya da yake bawan Allah ne sai ya dawo da naira dubu ɗaya yake ba ya dawo da naira dubu ɗaya cewa ga kanan an samu rage akan haka ni kuma nan take na rubuta report cewa kuɗi kaza da aka turo to an samu ragi kan kaza su ma tura mu that one shikenan wato ko mutane yana da matuƙar mahimmanci ku lura da wani abu idan ka ji Allah yana sa albarka a rayuwar mutum to wayannan abubuwan ne duk kiyayewa in mutum ya ki ya koma yana tattabawa yana ci yana ganin normal ne to sai Allah ya kwashe albarka a rayuwarsa sai hawa ala a ƙarshe kuma sai an kona shi a wuta a ranar lahira domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu lahmin mubita bil harami fannaru aula biha duk tsokar da ta fito a jikinka da kuɗin haramu ko ta hanyar haramu to wuta ce za ta narkar da ita in ji a jikin mutum yanzu ya kalla tsokar da ke jikinsa in ya san akwai wani wuri wanda yake da kudin haramun ne to za a dan wurga shi a gidan wuta kamar shekara dubu goma haka shekarar lahira yawa ba ba'u shekarar lahira wa ba wai na duniya ba wutan ta gama kokko na wurin ta lafiya shi da shi ba ma na duniya ba ka ga mutum kawai ya ce wurin kan cikin halaka daɗin minti nawa za ka ji kwata-kwata wannan naira dubu ɗaya ko naira dubu biyu da ake sanin sare da ita bai wuce ka karar da ita cikin minti goma ba ya wuce ne har bai wuce ba bai wuce ba yanzu kuɗi ba wani wahalar kashewa sai da shi ba da ka sai wancan ka sai wancan sai ga wani ana bin ka bashi ka gane wannan maimakon dubu sha biyar sai ya zama sha shida. Wannan kuma ya taimake shi ne wannan. Saba kan da an zafi ne zai. Yi mana. Saba kan da an zafi ne. Yanzu tun da kai ka cika mai, ganin daman ka ne wannan. cewa kaya ya wuce dubu sha biyar ya zama dubu sha shida saboda wannan kai ne da dama ka cika da ka cika kuma da ka je wurin sai ka ce ma wannan mai sakon naka an samo ni a dubu sha biyar wannan kai ne daga dama shi ko wancan aikenka ne sai aka sama rabi ya zo da za a ji Yawa ba ba mu. sai ba wasu ba sa son irin wannan karatun namu ba mutane ba sa son irin wannan karatun sai ba wani ya zo nan makarantar ya ga an faɗi wani abu zai je kai a makarantar maza man ga akwai zafi sai sai ya gudu Allah ya tsari ba mu gaya ma juna gaskiya da mu yaudara kanmu na san mu karatun ba zai ma wasu daɗi ba saboda an riga an yi irin haka a baya to amma ba a makara ba sai a sai a goma a roƙi Allah gafara a kaya a nan a jalaji a gaya wa Allah cewa an aikata wannan ne bisa kuskure ba a sani ba amma yanzu da an ji karatu to Allah ba a sake in ko mutum ya sake ha su kaji ko a sai a zuwa su kawo shi ke Allah ya tsari Allah ya tsari Allahumma amfana bihi اللهم برحمتك الواقع أمنا وقنا شر ما همنا وغمنا وعلى الإيمان لسالم والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم وصل الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين ألا هي الأموات الذي بين وبينهم بالخيرات رب الكفير والحب وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين